أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau goma sha biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyar ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna magana da cikin wannan risala in ba a manta ba nuru taqwa wa zulumatul ma'asi to mun shiga cikin asalin takawan har jiya mun shiga cikin almatlabu salis wanda ana magana kan sifatul muttaqin sifofin masu jin tsoron Allah wanda mun ɗauki kaɗan daga ciki za mu tashi yau namba ta uku kenan ko salisan shine namba ta uku sifofin su masu takawan nan قال الله عز وجل بعد أن بيّن anna shahawati zuyinat linnas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan yayi bayani a cikin Qur'ani cikin suratu Ali Imran a cikin wannan sura Ali Imran mai albarka Allah yayi bayanin abubuwa da yawa bayan yayi bayani yace zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرف ساكت ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله تبارك وتعالى يبياني an kawata ma mutane shine ayar farkon da bayan an yi wannan bayanin yanzu zamu ga wannan aka ce bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dabi'atan an sanya ma mutane ɗabi'a su su so suna son mata su auratayya da ɗabi'a mace na da bukatan namiji namiji na da bukatan mace shi yasa duk yadda za a yi a nemi mafita ta shari'a amma ɗabi'atan namiji yana da sha'awan mace mace tana da sha'awan namiji shine abokin rayuwarta ita ce abokin rayuwar shi to sai a bi ka'idar da shari'a ta tsara tunda ba maganar shi zamu yi ba yanzu amma wannan tsarin shine amma wayo a ce ita mace ta kai munzulin da tana da bukata a yi mata aure a yi wayo a ki a yi ta kawo mata wasu dalilai sai ta gama karatu kaza sai ta gama karatu kaza kamar yadda kwanaki na baku labari wasu yara da suka zo sun gama makarantar sun gama nysc har yanzu wai babansu ya ce ba su isa aure ba yayansu ya kai shekara arba'in shi ma da tsiya baban ya bari ya aure wai ba su isa aure ba sai ɗaya ta ce tun da an ce ba ta isa aure ba yanzu an ce sai ta yi masters to bari ta je masters din wanda take so yana garin da za ta yi masters din za su ga mamaki za su gane ta isa aure kuma har yanzu ba su ji ba ba su gane ba wata saboda tana son auren nan ta ce aljanu na kiranta ma ana zanne da ita ta ruga waje kofar gida ta ce na'am ba wanda ya kira ta ba wajen aljanu na ba ku labari nan wata rana wani abokina ya ce akwai gidan yan uwansu ya je tadda yarinya ta rike karfen labule ta kai mama tana so ta bugi maman ya shigo ce kai aka ce lafiya aka ce a shi aljanu ne suka haukata ta za ta bugi mamanta ya ce fita waje sai aka ga ta juya ta yi waje tambaya ya ce kai wani aljanu ba wani aljanu da ke ta kawo wani ta ce tana so ta aure ba a yadda ba aka ce ta kawo mutum guda uku amma an ce wai sai ta gama yanzu tana 200 level to sai ta karasa sai ta yi aure saboda me yasa za ta bata abun nan ba sai ya ce to wannan su ne abin da ke damunta da ya fita yi magana da baban aka ce a ce ta kawo ɗaya daga cikin masu neman ta a zo a yi magana aure yanzu an yi aure har suna da yara biyu a lokacin da aka bani ma labari kenan aljannun ba su ƙara zuwa ba wannan mata da yawa mun sha ganin wannan mu mun gani a aikace a islamiyya a tatbik mata za su zo wasu su tashi cikin aji ma gaba ɗaya su ta ihu su ce aljanin sun kama su a sa kawai kulle su a ɗaki a ce a ofis a ce a kira iyayensu kuma kowace fa in ta yi haukan sunan saurayin take kira aljanin ita kalar shirme banza sai ya sa a kira iyaye ya ce kar su ƙara zo mana nan wurin sai kun masa aure shike nan daga nan aljanu sun ƙare to shi ma namijin fa wani zai haukace wani zai koma ya fara wani abin nan wani ya fara sammatu wani ya rika saboda an canza ma ɗabi'a ɗabi'a ba a ba ta maganinta ba kamar yanzu kai ne kana jin yunwa abincin ka tashi sai ka gajiri ka ce ma wanda ka zo wurin shi bakunta yunwa nake ji idan na tashi zan ji jiri ya kama ni sai baka jarida ya ce karanta ko kuma in buɗo maka tv ka kalla izawi kai ta kallon tv amma yi maganin abin da ka faɗi ka ce yunwa na damun kai in ka tashi jiri kake gani ya ce bari ya baka jarida ka karanta ko bari a ɗauko maka album kai kallo to saboda haka babu wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam a ɗabi'a ce har annabawa suna da wannan ɗabi'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa an sa masa son wasu abu daga cikin abin da muke so wannan yana cikin ɗabi'atan ne amma mu musulmi ne an ba mu tsarin da za mu bi a samu kowa ya samu abin da yake so a tsari na shari'a amma canza ma ɗabi'an har wani ya zama safahi idan aka zo ma aka mai magana aka ce diyarka fa ta nuna mamanta ta gaya wa baban cewa wance fa alama aure take so tana da bukatar aure wai zai ce wai to mi ta rasa ran nan ma nan sai da aka sai mata zannuwa dinki tela ya zo ya gwada ta aka yi mata dinke dinki aka canza mata daki aka canza mata labulan daki aka canza mata katifa aka canza mata kaza abuci na dare da rana rana abun nan ba da ana ma samun rigima na ce yanzu a sa'a mata kayan shayin ta ma daban a wurin ta ma ta daina zuwa ana rigima da mama to me ta rasa ni ya faɗi maganin abin da aka gaya masa miskinul ghaba hada rasatahi bai ma san me ake nufi ba ba ana ganin tana tafiya ta tsaya wajen madubi ta yi kwalliya ta gaji ta kwance ta sake tana tafiya tana kallon inuwarta duk ba gane abin da take so ba ha hara wannan hauka ne to sai a zo sai daga baya abubuwa su lalace ai ta ganin abubuwan da babu kyau a ce ta ce ita kuma mace dama za ku rabu ne ta tafi ka batta ta je ta jawo ma wani abu kuma ta dawo gidanka ta zanna kai ta kallon abin kana bakin ciki kamar ya kashe ka ta zo ta ta rusa kuka ka rasa yadda kuma kowa ya zo ya baka hakuri ya ce abin da ya faru ya riga ya faru hannun mutum bai yankewa in rube ya yanke shi ya yar ka hakura tun da dai Allah ya jarrabawa ce ka hakura ka hakura ka rasa yadda za ka yi kai in ma ba za a wasu manyan kananan su ce kai ka kyale ta abu ya riga ya faru kawai shikenan kenan kakka kore ta kakkai kaza dole kai ta ganin wannan bakin ciki a cikin gida to kafin ya faru in kuma muna magana ne ba jiya muka karanta menene ma sa'adan ba ai manta ne ga maku wata ita sai da ta zama tana da yan an zo malaman makaranta ce dakka a wata jami'a a wata jami'a aka zo malama aka zo aka ce to sababbin ɗalibai sun zo ita ce kaɗai dakka mace a makaranta aka ce to ita ma zai ta zo ta zo ta zauna aka ce ta tashi da jawabi da ta tashi jawabi ta fashe da kuka ta ce ba na son yara yan mata kakkui kuskure irin wanda na yi ni na yi kuskure lokacin tun ina sakandare ake nema na da aure in ce a sai na ga ƙarshen boko na gama na tafi university na gama na ce sai na je da kai hasali ma ta samu dama ta tafi london ta je ta phd to yanzu ta dawo ita kaɗai ce dakta a makarantar nan amma fa yanzu shekarar ta hamsin da hudu ta ce ba abin da na rasa yanzu a duniya ina da gidaje ina da motoci ina da kuɗi ga ni kaɗai ce dakta mace a nan wurin nan amma yanzu ba ni da ɗa ba ni da jika a yanzu shekara ta hamsin da hudu wane ne yanzu zai doktocin nan a ciki wa zai auren yanzu kowane dokto ya haka ya sunkuyar da kai ba wanda ya ɗaga kai ya ce shi yana ciki sai ta ƙara fashewa da kuka to kakwai wannan kuskuren yanzu shekarar ta hamsin da kan ama yanzu ya shekara hamsin da hudu duk cikin munan ba mai ɗaukar ta ko akwai in kai shi wurin ta babu duk cikin munan ba wanda zai ɗauko ya hamsin da hudu yana ta nemo ɗan shekara tamanin da ɗaya irin wanda naga ana hira da shirar nan ɗin nan wanda ya gani ya gani zai ɗauko ya hamsin da hudu ɗan shekara tamanin da ɗaya da naga ana hira da shi to shi wannan yana iya ɗauka ya shekara hamsin da hudu yanzu amma nan cikin nan babu mai ɗaukar ya shekara hamsin da hudu sai dai in ba auren za a yi ba sai dai in wani abu aka gani wannan kayan da ta tara in su mutum ke so tunda na ga wata kwanaki ita da yake ita ce ita ma abin da ya dame ta ta zo ta ce ita tana da kuɗi tana da motoci tana da abin abin nan in ma ba ka da jari in ka iya wanka ka iya kwalliya kawai kai lakin ɗinta ka zo har da lasa ta kai ma da harshe daga can cikin waya har da lasa ta ce ka taho kawai ita ta baka ita ta baka ta baka gidan za ta baka gidan ma za ko kai ba gani ba Allah baka da ta mamaki har lasa ta ita ce ka zo ka zo ka zo in dai ka iya wanka ka san ka iya wanka to ka taho ga da yawar wannan wata ranku wada ta kulle gidan ta koro ka sai da yin wannan sau da haka in muka saba ma shari'a sai daga baya akwai wanda wata rana ya shi ta so auren nan tana university 200 level ta dawo ta ce mama a gaya ma baba abinda na gani a jami'a baya faɗo ni abinda nake so zan yi aure kawai zan yi aure aka gaya baban ya ce mahaukaci a ce ita ya ma za ta kawo mai wannan magana ta daure ta koma makaranta ta ƙara dawowa na biyu ta ƙara gaya masa ta gaya maman ta ce gaskiya ita fa hatsarin rayuwar nan da ta gani kuma ita ta ji ma a jikinta kamar ba za ta daɗe ma a duniyar nan ba saboda haka ita tana so a yi auren nan inda rabo wataƙila ta bar wani abu da za a rika gani ta faɗanta ko jikanta a rika gani ana tunawa da ita sau da ta ƙara gaya baban ya ƙara zazzage ta ran nan da ta dawo da maganan nan da ta ƙara gaya maman ba ta saurara ba da ta shige ɗaki kawai sai aka zo da safe aka buga kofa ta mutu a cikin ɗaki sannan ne ya fito yana ta rusa kuka yarinyar nan ta ce mana kaza to yanzu ya za a yi ta dawo ba zai yi ba saboda haka wannan mun yi ne kawai don saboda abin ba shi bane gaban abin nan ne amma dai ɗabi'a ce ka sani zuyyina lillahi hubbu shahawat minan nisa wal banina hakanan da son yaya dabi'atan mace musamman mace duk matsayin da ta kai duk matsayin da ta kai idan ta kai wasu shekaru sai ta koma tana tunanin ita ma tana so ta ga zuri'arta ta ga wani abu nata shi yasa za ku ga wani lokaci yan mata idan aka yi buki za ka ji in suna tattauna tsakanin suna gaya ma wadda ta yi auren nan oh mu ma ko za mu ga irin wannan rana mu ma Allah nuna mana irin wannan rana da za mu ga mu ma mun shiga mun yi aure wasu har sai sun rika tsalle suna hawa gadan cewa bari mu ma mu dana kafin lokacin mu wasu su hau kan kujerar bari mu ma mu dana kafin ranar mu Allah kai mu ma wannan kaji sun yi wannan maganan baka ji tausan su ba radda ta haihu haka za su je kuma su dau dan suna oh Allah su hakko kowa suke yi ce ni ma ban gaji ba wannan ta makalkale ta rike shi ni ma ba ni ci a ni ma ban ta Allah ki kara man yan mintocin kara gani ni ma bari mu gani ko mu ma Allah zai sa mu gana mu ko ba ku san wannan ba a aikace suke in ka ga ba su yi wannan ba sun akwai wanda suke jin kunya su yi su yi ta kokowa kan dan nan su yi ta kokowa akan wannan dan na kawarsu suna fatan su ma Allah ya kai su wannan ranar da za su ga irin wannan rana irin tasu to kuma dai kun jiya muka karanta wadda ta hada komi amma ta ce a zo duk abin da ta mallaka a amsa a ba ta ɗa ɗaya kawai wanda zai rika ce mata mama ita mace durar da ta samu ɗan da ta ji ya kira ta da wannan sunan ya ce mata mama ran nan takan ji a rayuwarta ba abin da ta ji daɗi kamar wannan kalman nan da aka gaya mata kuma ta san da gaske ne ko da wasa in ka gamu da macen da ta tsufa ka maida ta maman ka ce mata mama sai ta ji wannan abin sai ta ji daɗi in ba ta taɓa haihuwa ba sai ta fashe da kuka akan murnan yau wani ya taɓa ce mata mama na taɓa baku labarin nan mun ganshi a aikace wata matar da ba taɓa haihuwa ba na ce mata mama ta dinga rusa kuka saboda haka haka take ɗabi'atan to a ce an canza wannan ɗabi'an tana gani nan muka karanta littafi duk da ba da ku ba amma mun karanta littafin da ake ce ma nisa wa haular rasul warraddu ala muftariyat mustashriqin wata mace ba musulma ba ta bada shawara tace tana ba matan duniya shawara su yi rayuwa irin ta musulmi ita bata musulunta ba amma su yi rayuwa irin ta musulmi aka ce me yasa ta tabtai dalilinta shine musulmai su ne idan suka haifi 'ya'yansu 'yan mata tun suna ƙanana suke tattare su su kare mutuncinsu su tattare su ba sa barin su yanda ka san ana tattara zinariya haka musulmi ke tsare 'ya'yansu mata ba sa so su lalace har su kai ga sun yi aure yarinya tana da shekara sha ko ashirin sai ka ganta ita ma da nata ɗan lokacin da za ta kai shekara arba'in ko sama da 'ya'yanta ko namiji ne ko maza ne sun taso suna kokarin yanzu yanda za a yi kowa suna competition yanda za su faranta mata rai idan ta kai tsufa ta kai tsufa ba sa kai su gidan tsofaffi su yar kamar yadda tura ke yi idan ta tsufa su kai gidan tsofaffi su yar a'a ita tana tsufa ta tsufa sai ta koma kamar yarinya karama sai su kuma ƴaƴan yanzu su koma yanzu su ne iyayen su ta lallashinta suna lallashinta sai abin da take so ta sha sai abin da take so bayan ta tsufa ko ba ta jin daɗin abu sai an bata ana so ta ci a ji daɗi na gaya muku nan wani wata rana da yana da maman shi ta tsufa ya ɗauki ya sa matan shi suka dafa fefe soup aka kai mata aka cikin kula aka bude me kuka kawo man yau ta suka ce kaji ne wane ya ce a saya a dafa su da huso sai a kawo maki a tsohuwa ta ce Allah ya maku albarka Allah ya saka maku da alkhairi kuma Allah ya ba ku masu yi muku wannan ɗawainiya da kuke mana Allah ba tsohuwa ta tsamu ta tsomo aka zubo mata fefe su ta ɗanɗana ta ce kuma ma yanzu renin har ya kai ku dafa tsumma ku kawo man tsumma to tsumma bai zo ta zama tsofa to ku duba ba ta jin daɗi amma an ai yanzu ana lallabarta ana kokarin ta abin nan ta ana ana mata abin da za ta ji daɗi to su ko yadda ita suke gidan su ta tambaya har yanzu ba su mutu ba saboda kullum wata sai sun kai kuɗi na dire nan kullum wata sai sun kai kuɗin mai masu reno sai shekara ta kare sai su hada da su da ƴaƴansu da duk wanda suke da shi sai a ɗauki fulawa a tafi a ji a gaida tsoho ko tsohuwa a can gidan tsofaffi an yadda shi a can wani sai a ji a kai shi da fulawa ya kalli fulawa ya fashe da kuka oh yanzu shi ne nan yanzu sai dai a kawo mai fulawa shekara guda rabar shi daga nan wanda ya haifai a nan na baku labarin matar da ta musulunta tana da wajen shekara casa'in dalilin kyautata musulmi tana aiki ta yi aikin asibiti aka yi ritarin ɗinta ta gama ta kai wannan sunnu ta ta zauna yanzu retirement ita ce ita ɗabi'ar ta tuntuni a rayuwarta so take yi ta taimaki al'umma don haka ko an ba ta tayari tayarin za ta rika zuwa asibiti ta rika taimakon mutane kyauta ba sai ma an biya ta ba kada a biya ta abin da gare ta ya ishe ta ta dudduka ta tafi asibiti shi wannan musulmi ya ga tsufan da ta kullum in za ta tafi asibitin ta sai ya zo ya kamo ta ya sauko da ita daga gidan sama ya rike mata kayanta har sai ta sauka inda za ta shiga inda za ta mota za ta shiga ko inda za ta yi ta in ta dawo yana nan da ta ga ya ganta ta ya ji mota ta tsaya sai ya zo ya kama mata hannu da jikarta har ta hau gidanta ta shige gidanta har nan ta tambaye shi wai wannan hidiman da kake yi min wa ke biyan ka domin ina da ɗan da na haifa baya yi man komi ba ruwan shi da ni sadda zan tafi duk sadda zan tafi yana zaune yake kallo na in sauko kai ka zo ka tarban ka saukar da ni in na dawo kuma yana nan a gida yana ji sai dai in na koma ya ce man welcome shikenan an gama ya gama da ita kai ka kullum ka zo ka kama hannu na ka tafi da ni ka saukar da ni wai wa ke biyan ka sai ya ce ba komai mama akwai mai biya na ai akwai wanda ya garanti ni in dai ina maki wannan abin to shi kuma kullum yana biya na ta ce kai aiko na gode masa mai wannan abu ya ci gaba da yi ran nan dai ta gaji ta ce kai wai wane ne wannan mai biyan naka dai yake min wannan nauyin ya ce Allah saboda ni musulmi ne an ce mu girmama tsofaffi to ai ni ba musulma ba ce ce ai bai hana in kyautata maki ba dan ke ba musulma ba ce mu cewa a kyautata ma duniya ma gaba ɗaya har dabba musulunci ya ce mu kyautata mata balle dan uwana balle kuma ke da shekarun nan saboda haka in ji tausayin ki abu ne mai kyau ce a kai ta a gaya mata yadda ake shiga wannan addinin ba addinin da ya dace da duniya sai wannan ta je ta musulunta bayan ta musulunta ba fi kwana uku ba ta mutu ta mutu yanzu dan nan ya zo ya tada rigima shi wannan ya ce ai ta musulunta su musulunci ko awa ɗaya ka musulunta ka zama musulmi makabartan musulmi za a kai ka dan nan ya ce sam bai yarda ba kwananta nawa da musulunta hadda musulmi za su ce ta su ce ce to kai da gashi mara ce shi dai yanzu sai dai in su saya ce wallahi in dai suna so su kai ta makabartan musulmi sai dai su biya ya ce ba matsala in wannan ne bari in je masallacin mu mu tara kuɗi mu biya pounds wajen nawa suka ce shi za a biya musulmi suka hada kuɗi aka biya aka sawo ta aka kai makabartan musulmi aka rufe shi ya gama an saida ya saida mana mu ne yanzu aka saido sai dai mu ruga ka za ka ce an sai da wannan mun haɗo kuɗi mu je mu biya ina a ina sake kuɗi yanzu ko maganar da qur'ani yayi magana ta idan wata musulma tana auren wanda ba musulmi ba ta musulunta ta gudo ta zo wurin ku ya biyo ta yace sai ya kwace kuka ce a'a ya ce to ku biya ni kuɗin da na kashe duk wajen aurenta na yi mata kaza na yi mata kaza ku biya ni da me za mu biya ko ƙungiya ya je in ba ya sa'a ba sai aka sai an ci sai an ci wuya balle ya zo wurin mu mu ce to mu kan gaskiya Allah mun tuba dan Allah ku gudu ku gudu da ita ba mu iya to ku kalli wannan to waccan matan haka ta gaya ma musu ta ce ma mutananta ku yi irin wannan rayuwar ta musulmi za su rayu cikin mutunci su tsufa su gama rayuwarsu cikin mutunci ba irin tamu ba ta ce ita yarinya ce sadda aka gidansu yarinya ce mai ɗan karen kyau haka ita ba ta shawara me ya kamata ta yi wannan su ce ta je ma'aikatar information za a ɗauke ta su yan wane ne sun fi ɗaukan masu kyau yan masu labarai ne wuzaratul alam ina ne duka ƙarshe dai aka ba ta shawara ta yadda a yi wasan kwaikwayo da ita saboda kyanta ta yadda aka yi ta wasan kwaikwayo ta ce yanzu gashi nan ta tsufa ba a wasan kwaikwayon da ita ta zo ta ce to ita ta gama wasan kwaikwayo aka ce to yanzu da dai da diyakki sai ki kawo mana kawai ita ta canje ki a ci gaba da wasan kwaikwayo ita da ita kafin ita ma ta kai inda ki ta ce to ai ta bata aure ba ma to suka ta ce yanzu cikin kutowa zai auren saboda ita ta samu diya ita ma wanda koma ba komi in ta mutu a rika kallon ɗiya ana tuna da ita suka ce gaskiya yanzu aike kin riga kin zama kin an wuce lokacin ki da dai kina da ɗiya ita ce daidai da mu amma yanzu ke sai dai hakuri ta ce don haka kada kowa ya kwaikwayi irin rayuwata sai kawai ta zarge kanta sai hangin kanta ta mutu wannan takarda a jikinta ta liƙa ta a kirjinta wannan rubutun da na karanta muku liƙa shi ta yi a kirji aka zo aka ga dalilin da yasa ta yi hangin kanta to auna ya dan fito to amma wannan ba fa shine ayan ba ni ne kawai na tafi aiki na je na kawo muku aiki da baro ayan bayan Allah ya gama bayani aka ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa mata wal banina da ƴaƴa wal qanatir al-muqantara da zinariya wadda aka tara mai yawa wanda ga tanan an yi hawan hawa da ita allulunka ah من الذهب والفضة نزينار يا أزرفة والأنعام والأنعام وال وال من أين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تيمين والخيل المسومة والأنعام da dawakai mutum ya daura doki ko yanzu an wuce maganar nan mutum manyan jifa-jifan motoci ga suna a tara a cikin gida wani ka zo gidan shi kaga kamar ya koma mai sai da mota ga motoci nan ga irin wannan ga irin wannan ga irin wannan yanzu inda ba dan tsoron EFCC ba ina tabbatar muku kasar nan motocin nan da aka yi yanzu masu tashin nan da yanzu suna nan Najeriya da zaka ga ana tashi a ciki to amma mutum na tsoro kada ya sau a ce abin nan amma wani ya sau kusa da mai tashin mai shiga ruwa ta ta tafiya a ruwa ya sau yana nan to da sai abin nan ba duka mutane na son wannan a tara da yawa wata ai wata da watanni ba abin nan ɗinta ba ka je gidan mutum ka ga gashi nan wani ya mutu ga motoci nan an jera duk alallika cikin gareji duka gaba ɗaya shi ko gashi ta ɗauka an kai shi magabarta ko cikin ɗaya ma ba sa shi ba masallaci aka je aka ɗauko wannan abun nan ɗin aka tafi ana tafiya tana haka tana haka tana muku tana nuku nuku aka kai shi magabarta aka yar amma cikin nashi ko guda ɗaya ba sa shi a ciki ba gadon shi ya baro shi an zo an hau gadon masallaci makara nan ban da wanda to lifafa ma mutum ya kasa aje ta a gida shi ne zai so makara ya aje a gida wannan gadon ran da mutum ya mutu masallaci ake zuwa ɗauko shi aron gadon masallaci a ɗauka ɗora shi ya baro nashi a gidan sama gadon an zuwa wannan ba mulki ya ƙare wani ya yi mulkin ya shige cikin ɗaki ya mutu ya yi kwana uku ma ba san ya mutu ba cikin ɗaki a cikin gidan shi ya mutu a cikin gida ba sani ba duk an yan gama a sauko mutum daga gidan nan a samu wasu ƙatti su ne suke iya hawa sama su sauko daga wani shi in ba ka duk wanda aka zo aka kira sai ce no bismillah bismillah bismillah no no no no bismillah a ja dauko no no no wanda ba ruwan shi da su da ko gaisa ba sa yi su za su za a zabo in ba a yi sa'a ba cikin gidan a rasa yadda za a yi ai mai wanka a cikin gidan sai dai a kai cikin flowers a je can a daura zane cikin fulawa sai ba inda za a yi cikin gidan a mai wanka shi ma sauko shi sai an nakuro shi an kamo an hada da kahu da abin an ci kurkumo shi sannan zai iya saukowa dan ba hanyar da za a bi a sauko da shi lami lafiya daga sama ba ko wurin wankan da za a yi mai a nan a shiga bayi a yi mai wanka bayin jakuzi ya tsare shi yau bai shiga jakuzi tunda bayan an sa jacuzzi ita ma na hajiya jacuzzi na yara ma jacuzzi ka ga mai inda za a sa gawa cikin jacuzzi ina zai zai yi sai a sauko da shi a ce to yanzu ina za a yi mai wanka a mai wanka a tsakar gida a a tafi cikin fulawa sai a nemo kyalle a daura ko leda a daura kwantar da shi cikin fulawa a nemo tabarma wani ko tabarman ba ba gidan sai a nemo tile a nemo leda a kwantar da shi cikin fulawa a yi mai wanka wannan na gan shi a nan garin ma wallahi na gan shi cikin fulawa da mai wanka daga na dauka a aro gadon masallaci ba na shi ba a aro na masallaci a sa shi ke a sa mutane ba sa jin wazi akwai mutumin da ya taba zuwa gidan wani ya kira shi mai aiki ya ce ga kofa yake so a yi anan a yi anan ya auna ya auna ya auna ya auna ya dawo ce ranka ya daɗe wurin nan in an yi kofa za a samu matsala ya ce matsalan me ya ce saboda radda aka ce za a fita da gawa a nan ba inda makara zai iya yi kwana sai dai a sauke gawar daga makaran a cikin kumota da hannu a fitar da ita sannan a sa a waje amma wallahi ya ce kai kaga dan iska mahaukaci ya ce wani ya ce ba aiki wallahi a kore shi ba aiki aka ce wallahi ba za dan mi wa ya ce zai masa maganar mutuwa gida har ya ce wai makara makaran makaran gidan wannan mahaukaci ne aka fitar da kai aka ce ba za a yi a ko wata rana dole ne wallahi dole ne ko ana zo ko ba sosai an fita daga gidan nan in kana so ka ji tausayin mutum ka bari radda za a fidda shi daga gidan shi a kai makabarta ka tuno da matsayinsa kuma ka kalli masoyansa yadda suka yi da suka ga an fito da shi daga cikin gidan nan sannan ne za ka ga abu mai ban mamaki da ban tausayi kuma an tafi kenan saboda haka mutane na son wannan min wal khayl musawwama wal an'am da dabbobi mutum da gidan gonan shi ko da ina ne ko da ina ne ko fulani ne su kora su kora su kora su yi nan da su su yi nan da su su yi nan da su ba su da lokacin da za su tsaya balle a koya masu ma addini kullum abin da ke gaban su yadda za a yi wannan abu ya bunkasa wannan ɗabi'a ce ta dan adam duka yana son yana son waɗannan haka ce to Allah sai ce to ku ji duka wannan shine daɗin rayuwar duniya ne kawai duk in an haɗa ma mutum wannan a duniya ne za a ji daɗin shi radda aka shiga kabari maganan wannan duk ta ƙari abun nan da za su raka mutum a tafi su raka shin aje gaba ɗaya ba abun da zai baro ranan nan ya tsaya tare da shi sai aiki shi shi yasa da muka karanta wannan abun nan din haka za allamatnil haya wani ya ce shi ya gano ga abin da rayuwa ta koya mai ya je rojan abubuwa guda bakwai dama malami ne ya tambayi ɗalibinsa wai duk zaman da muka yi tare da kai mi ka koya a wurina ya ce ya koyi abu bakwai ya gano waɗannan abubuwan bakwai shi yasa ya taka tsantsan ɗaya daga ciki shine ya ce na gano duk abin da na mallaka a duniya ina son shi ko yana so na ranan da na mutu baya bi na kabari mu zauna tare da shi sai abu guda ɗaya shi ne kyawawan ayyuka na da na aikata su kadai ke yarda su zauna da ni a cikin kabari don haka shi yasa na zaɓi kyawawan ayyuka su zama su ne mafifitan abokaina da ya kamata in so don su ke cika alkawari su bi ni har kabari amma duk sauran abin da ka sani zan da aka saka kabari magana ta kari kun yi ban kwana da su sau da haka wannan shi ne sau da haka an ce wannan aka ce duka wannan rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah tabaraka wa ta'ala wurinsa ne kyakkyawar makoma take idan aka koma aka samu rahama ta Allah magana ta kare duk wani bakin ciki in mutum ya samu rahama ya kare ya manta da shi wallahi na sha maimaita muku maganan nan ya jama'a miraran wa tikraran mutumin da ya shiga cikin kabari ya ga irin rahmat da zai samu wurin Allah tabaraka wa ta'ala in an yi mai tayin ya dawo duniya ya zama sarkin duniya gaba ɗaya a mallaka mai duk abin da ke cikin duniya wallahi ba zai yadda ya dawo ba ba zai yadda ba in ka ji mutum ya shiga kabari yana marmarin ya dawo duniya to ba isa a tafiya ba muna roƙon Allah ka tsare mu to wannan su ne ayar da aka faɗi gabanin wannan sai Allah daga baya ya ce to yanzu tun da an gaya mana cewa gashi ya ce kul ka gaya masu a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum in ba ku labarin abin da ya fi wancan abin da aka gaya maku duk waɗannan bayanan a ba ku labarin abin da ya fi shi to amsa shi ne muna so sai ce lillazina taqaw inda rabbihim waɗanda suka ji tsoron Allah tabaraka wata'ala suka yi imani su waɗannan suna da wani abu da aka ajiye masu a wurin Allah tabaraka wata'ala waɗanda suka yi taqawa suna da menene jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha suna da aljannoni ba ma guda ɗaya ba aljanna ne da yawa tajrimin tatihal anha wanda ƙoramu suna gudana ta ƙalƙashin ta khalidi na fiha kuma in sun shiga ciki ba fita duk nan mutum duk wauta shi idan ya zo wani lokaci kana cikin ni'ima in mutum na da hankali sosai sai ya tuno da sadda bata kafin ka samu yanzu kuma in mutum na da hankali sai ya ji tsoron radda bata ɗayan biyu ne ko kana raye ta ƙare ko a samu canji ko ko kana rayen kai ka tafi ka batta shi yasa babu wani magana la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin khaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawi al mirath najma'uha wa duruna لخراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غد حق شيء وعمل لدار غد رضوان خازنه والرحمن ناشيها سنن wannan menene to shikenan saboda haka idan ka zo gidan nan duniyan nan kawai rai yana kuka ne annabsu tabki anid duniya wa ma fiha wa laqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha mutane na kuka idan mutum ya rasa duniya ya ta bakin ciki ya rasa kaza ya rasa kaza ya ta bakin ciki amma ya ta rasa lahira kuma bai damu ba to ita kuma duniya aka ce baka da wani gidan da zaka shiga bayan ka mutu sai wanda ka kasance lokacin da kake raye kana ginawa idan ka gina shi da kyau madalla da wurin zama in baka gina shi da kyau ba kayi asara kakka yadda ka jingina da wannan gidan domin duk abin da muke tarawa muna tara magada ne sannan in gida ne zamani ma zai rusa shi wata rana ko ko su su zo su ce bai masu ba su canza da kakka yadda ka jingina gare ta wannan duniyan sai ta karar da mu kuma abin da ke ciki ma sai ya kare to haka mutum ya aiki kawai da lahira ya samu yadda za a yi mutum ya zama yana da kaso can to wannan su sai aka ce an tanadan masu duka irin wannan abubuwa inda rabbihim kuma ba wurin wani aka ba da ajiyar abun ba ba wurin Allah aka baya dan ka san ba wanda zai bata abun ba wanda zai iya kaiwa gare ba balle a ce an samu kaje kai babu dan aljanna in an je aljanna yana sanin gidansa fiye da yadda muke sanin gidajenmu in mun dawo masallacin juma'a idan aka je masallacin juma'a aka tashi liman ya gama aka gama sallah akwai wanda zai tsaya sai an mai jagora ya tafi gidan shi idan ya samu rashin lafiya to ɗan aljanna in sun je za su san gidajen su fiye da yadda muke sanin gidajen mu in mun tashi sallar juma'a Allah ya sa muna daga cikin su saboda haka ga ruwa wanda yake gidan sama wata rana ruwa ya ki hawa sama shi ya gane maganan da ake yi na cewa ruwa na hawa daga ƙasa ya kai duk gidan da mutum yake aljanna kololuwar da mutum wani aljanna wasu kamar taurari yadda muke ganin taurarin nan mitsi-mitsi a sama wasu gidajensu aljanna daga nan haka ake kallon su wani in zaka kalle dole sai hularka ta fadi da zaka ce gwada inda gidan sheki to ai kaga a ce ruwa na hawa haccan kuma ruwan nan ba wai ruwa ɗaya ba anhar jam'u ne na abun nan ne na ruwa zuma nono giya duka waɗannan duk inda mutum yake a gidan suna hawa daga inda suke hawa su je wurin sadda shi sannan bayan haka nan wa azwajin mutahhara sannan ga abokan aure tsarkakakku in maza ne matansu in mata ne mazansu matan nan tsarkakakku ne ba sa al'ada ba sa haihuwa ba sa jini ba sa duka ba sa rashin lafiya ba sa mura ba sa tofar da miyau ma ba wani abu na rashin lafiya ko na kazanta da suke yi sannan babban abu kuma wanda ya fi aljannan wa ridwanun ga yarda daga Allah Allah zai ce ya yarda da yan aljanna ba zai ƙara fushi da su ba shi abin da suke so wannan ya fi aljanna daɗi wannan ridwanun ne min Allah wallahu basirun bil ibad kuma Allah yana ganin bayinsa duk abin da suke aikatawa yana sane kuma yana gani su bayin nan sifar su allazina yaquluna su ne masu cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna tabbas hakika mun yi imani faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta wannan shi yasa kullum ake so mai roko mu roki Allah ya kare mu daga azabar wuta kaf ku manta nan da Ramadan na ba ku labarin wani dattijo ko yau sai na maimaita maganar nan a wani wuri muna zanne dattijon nan ina jin nauyin sa kuma ina masa fata alkhairi da cewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan rayuwa da ya dauka Allah ya sa ya samu husnul khatima ko mu ce Allah ya azurta mu da husnul khatima mu da shi ni dai rayuwar shi ta bani darasi na taba gaya maku na ce na mutumin nan ya rike mukami inda kake tun da har minista ya yi ya rike mukami babba amma ya koma rayuwarsa gaba ɗaya Allah ya ba duk kwana uku sai ya sauke Qur'ani banda sauran abubuwa na rubutu da yake duk wani abu da zai ba da fa'ida a WhatsApp ni in na bude wata rana sai in ga ina da sakonnin shi kawai wajen guda ɗari aiki yake lela nahara ya gaya min ya ce daga karfe uku ya gama bacci ya ce saboda haka shi hidiman masallaci yake ya je masallaci da wuri ya share ya yi abin nan ya shashare ya yi abin da ya kamata ya fesa turare in ya ga wani da ji hidima ran nan sai ya je ya ce maladanin masallacin ya ce ina son wani abu guda ɗaya na alfarma in zai yi ya ce masa me kake so ranka ya dade ya ce kaga kowa ina riga shi zuwa masallacin nan shi yasa har kuka bani makulli sai ya ce abin da nake so a taimake ni in rika kiran assalatu in nazo tunda wata rana ni kan riga ka zuwa har a dade lokaci ya tsawo ba kira ba ni ma a bari in kira kai kuma sai ka rika kiran na biyu ya ce ta ran kai dade to amma idan na baka wannan to mumi ka rage mana komi kana yi kana ciyarwa kana kaza da azumi kullun litinin da alhamis sai yayi azumi kuma gidan shi ya ciyar abincin masu azumin ake ko baka sha a gidan mayan yamma sai sai a fito da abinci a ce wanda duk suka yi azumi su zo su dan dauka su kai gidansu to mu wani ka rage mana sai ce gaskiya ka ne amma dai a taimake ni ni yanzu na sa ma raina ne duk wani abu da na ga ana yi a samu lada so nike zama ina yin shi saboda ni na son abin da zai sai na ce mai to ai gaske shi faran kai da ai ka kwashe komai sai ce eh ai sai ka tambaye menene dalili na mala ai kai malami na ne muna magana da kai tambaye ni mana me yasa yanzu na sa ma kaina komi da zan yi in samu ladan nan sai na ce to ban kai da ya ga mana sai ce abu biyu ne suka bani tsoro shi yasa ni ba na so ne Allah ya sa ni a wuta ko da minti daya dan ba zan iya daurewa ba wallahi ba zan iya daurewa ba a wuta minti daya sai dai in ba yadda zan yi to mu akwai mai iya daurewa babu sai dai in ba yadda za a yi sai ya ce amma na gani ne a aikace wata rana na yi azumi aka kawo man fefesu a gabana na ɗauki guda ɗaya zan sa baki sai ya sulle daga cokalin ya fada cikin miyan ya dawo sai komiyan nan da zafi da barkono ta yi tsalle ta shiga man ido ya ce na rasa abin da ke man daɗi na shiga bayi ina wanke idon nan guda ɗaya ina rusa kuka kuma ina kuka na ce wannan ɗan ɗigo ya shiga man a ido na ji wannan masifar zafi yanzu in aka ce Allah zai jefa ni a wuta ya zan yi wannan zafin ya rasa ya yi ta kuka iyalin shi suka kalli wai ko wannan da kuka abu ya faɗa ma ido kamar ƙaramin yaro yana rusa kuka ya ce muku gane ba ba kukan wannan abin da ya fa tunanin abin da ya na wuta niki aka ce za a sa mutum wuta yaya ya ce wannan shine na ɗaya sai ya ce to na biyu masallacin nan da nike zuwa in buɗe wata rana sai na je zan buɗe wata ƙofa sai ta yi gardama ta ki budo sai da kyar ta budu sai ya maida ta yace bari ya rufe ya ƙara budewa irin ka gwada ka jimi ke makale ta da ya tura ya manta ya tsan shi ashe na jiki ya datse da yatsan kofar nan ta koma ta datse mai yatsa ya ciro yatsan nan malam yace ya ji zafin nan ko ta ina ya hana shi sakat ka gwada ka gani in mota ta datse ma kofa baka sani ba hannunka ko da kai da kanka ka ja kofar nan ta datse ma hannu ko kofar ta datse ma ka je da zaka ji yace ai sai rikice ya ce yanzu wannan kofa ce kawai ta datse mai yatsa ɗaya a ce mutum zai je lahira a sanya waɗannan mala'iku tun a kabari munkar da nakir su in mutum bai sa'a ba su ɗauki guduma su rasa ma mutum sai ya shige cikin ƙasa fa suka yi bugu ɗaya haka ka karantar da mu sai mutum ya yi gaja-gaja sannan a maida shi a haɗa kuma su ƙara bugawa ya ce to yanzu a ma mutum wannan sannan kuma ga duka irin na mala'iku sannan ga shiga wuta ya za a yi da wannan ni ma sai na ji wuta ta ɗauke bayan na lumfasa sai ta ce mashi to kuma ranka ya dade kaga karatu muka yi ran nan dan wuta ana ma canza mai fata saboda duka da kuna da yasa duk a cikin awa daya sai an canza ma dan wuta ko yar wuta fata so 120 haba malam sai ce la haula wala sai fashe da kuka kawai ya rusa kuka yayi ta kuka wayar da nan ta tsaya wayar to ni kam ina girmama shi kuma ni ma ina fatan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana zukatan mu ya samu rike irin wannan tunanin dan wannan in Allah ya taimaki mutum akan irin wannan sai ya samu husnul khatima wannan shine tamamu taqwa taqwa ke bada shi aqida mai kyau game da tunanin lahirar da gaske ne shi ke sa mutum har ya tunanin abin da zai wanda bai yadda da za a maje lahirar ba yadda ka san kana hura mai wisil haka yake jin duk maganan da za ka gaya mai game da lahira ce Allah ka tsare mu sau da haka wannan shi ne abin da nake so a sani ya ce allazina yaquluna rabbana amanna innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar shi yasa aka ce kullum karanci da safe zuwa yamma ka nemi Allah ya kare ka ya baka aljanna ya kare ka daga shiga wuta idan kai so uku ko so bakwai a wancan littafin mu da muka karanta ma za ba'da al-maut in baku manta ba ya kawo uku ya kawo ruwaya mai bakwai ko in ka faɗa so uku kace kana roƙon Allah ya baka aljanna ita aljannar da kanta za ta taya ka roƙon Allah tana cewa ya Allah wannan bawa naka ka sa shi a cikina wuta kuma kana roƙon Allah kullun so uku karanci ya tsare ka daga shiga wuta ita kuma za ta ce ya Allah wannan bawa naka ka tsare shi daga shiga ta shi yasa aka ce in mun sallar asuba da sallar magriba sallar asuba ita ce farkon yinin mu kafin mu naɗe kafa mu tashi mu canza zama mu canza zaman da muka yi na sallah mu ce Allahumma ajirni minan nar kayi wannan Allahumma ajirni minan hasso bakwai كشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كي ودن سو غوما أما أصبا مغربا كافين كي كومي كتنزا ولن زما كتبت كويوش كي ودن كوكيني saboda neman mutum ya tsare kanshi daga wannan mutum ya nemi Allah ya tsare shi su waɗannan sifar su kenan asabirina su ne masu haƙuri duk yadda suka samu kansu haƙuri kala uku asabaru ala ta'a su yi haƙuri akan bin Allah sannan su yi haƙuri anil ma'asiya ayi asabiki ne ne ko ba sabiri ne ba kai ni na bata asabiri ne ne farko sannan su yi haƙuri akan barin saba ma Allah sannan su yi haƙuri in jarabata jarabawa ta zo su mai da al'amarin su zuwa ga Allah su roƙi Allah ya ba su mafita duk wata masifan mutum mutum in ka shiga ciki ka samu damuwa ka samu kanka cikin abin da baka ji daɗi ba ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka mafita babu wani wanda ya isa ya hana ka ka rayu sai lokacin da rayuwarka ta kare to duk matsatsin da ka shiga ka ɗauka cewa wannan jarabawa ce kai fatan kai dai Allah ya baka mafita mafitan nan in ta ka mutu ne shikenan sai a baka har ce ta ce Allahumma ahyina idza kanat alhayatu khayran khayran khayran lana wa sannan kuma wa tawaffana idza kanat idza kana alwafatu khayran lana duk haka ake yi sau da waɗannan su ne abin nan ɗinsu da haka su suna wannan haƙuri wasu sadiki na sannan suna gazganta abin da aka ce masu duk abin da aka ba su labari game da ghaibiyat abubuwan da suka shafi gaibi annabi ya ba su labari suna gazgantawa wal qanitina sannan bayan haka nan kuma masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ai al muti'ina al khadi'ina lillah suna masu biyayya ga kankan da kai ba sa jin duk abin da suka aikata ba su yi ma Allah su ce ai su sun yi ma fiye da abin da ya kamata koko suna ji ai Allah ma ya san sun yi kokari bayan ko in aka kwatanta abin da kayin duka gaba daya a ranar kiyama bai kai ni'iman akai fa da akai ma ba a yatsa mun karanta wannan hadisi wal munfiqin sanan suna ciyar da dukiyarsu zuwa ga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake so wal mustaghfirin bil ashab sannan bayan duk an gama wannan kuma gab da lokacin asuba dare ya kai karshe zai kare su kuma ba sa bacci suna farke a wannan lokacin suna neman Allah tabaraka wataala ya gafarta musu dan an samu wannan an samu sifofi mai kyau waqad zaharat a'malun mubaraka wa sifatun karima min sifatil muttaqin fi hadhihi al-ayat ath-thalath a wannan ayoyi uku da muka karanta malam yace abu gashi nan a fili zaharat a'malun mubaraka wasu ayyuka masu albarka sun bayyana a fili wa sifatun karima da wasu sifofi masu karamci min sifatil muttaqina daga cikin sifofin masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fil ayat fi hadhihi al ayat al-thalath a waɗannan ayoyi guda uku bayanin su ya gudana sai mu faɗe su a gurguje na farko at-tawassul ila Allah bil iman bihi ana tawassuli da imani wato ana tawassuli zuwa ga Allah ta imani shin da suka ce rabbana rabbana innana amanna ya Allah mun yi imani to wannan daga cikin wannan ana tawassuli da waɗannan akwai abubuwa da yawa da ake tawassuli da su wannan da yana daga ciki akwai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga karatun Qur'ani ga dai ayyuka da yawa wannan akan wannan ne Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yake cewa tawassuli da imani babban abu ne in kana da bukata yace ya ce zai ba da labari ne ba don alfahari ba sai don kawai karantarwa ya ce wata rana ya zo cikin ramadan yana so ya tafi umra ya je ya tura a je a tambayin masa yadda za a yi zai samu tiket ya tafi umra a wannan lokacin jirgi na ƙarshe inda yana madina shi kuma ya zo makka ya umra sai aka ce ai malam sai dai ai hakuri gaskiya ba ai magana da wuri ba abun nan ya fure ya ce la haula wala quwwata illa billah ya ce shi kuma wannan shekara ya kwalla faransa rabon da ya ji yana so ya je umra ba ya dade kaman wannan lokacin har yana tunanin kaga wata kila rayuwa ke da tazo karshe ya so yana so sai ya ce sai ya tuno bari ya je abun nan ya alwala ya salla raka biyu sannan ya ce Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة وحبي له أن تيسر لي أي أن تيسر لي سفري هذا yace yace ya Allah na yi imani da kai kuma da na yi imani ina tawassuli da imanin da na yi da kai da imanin da na yi da manzonka sallallahu alaihi wasallam annabin rahama annabin jin kai mai tausayi ya da son da nike mashi ya Allah ina tawassuli da wannan ka sauƙaƙe man tafiyan nan ya ce sai ya tashi kawai daga nan ya nufi matsar inda ake yankan ciki yana zuwa kawai aka gan shi aka ce ahlan wa sahlan ya ce ga abin da yake tare da ni aka ce lalle ka yi sa'a an samu wata kujera yanzu ya ce shi kenan ce Allah ya sauƙaƙe masa wannan abu ina ya ce ina ba da shawara ka riƙa yin haka yana nan cikin aqidatul mu'min kada wata ranka faɗi wani wuri su tare ka yana nan ce aqidatul mu'min kadiba nashi a babin da ya magana tawassul zaka ga waɗannan abubuwan da yawa dan haka tawassuli da imani babban abu ne kace Allahumma rabbana innani ama innana amanna ko kace Allahumma rannan da muka yi magana cewa wani sahabi an ce shedan ya je damko shi ko ya yace yace ina an ce a makabarta wani ya je ga shugaban shedanu ya zo ya sa ya sa gadan shi ma wurin ya kwanta yana abun nan ɗinsa ya ce wa zai je kawo man urwa kuna wanta ko eh eh ya ce wa zai je kawo man shi ware aka ya ce ga shi shi shaidanin ya ce zai je kamo shi ha ba malam ya tafi ya kama hanyar madina zungui zungui zungui kawai ya bi ya dawo ya ce aiki ba zai yi ba aikin nan ya kasa a ka kasa ya ce ba zai iya ba ai ba iya kamo shi menene dalili sai ya ce ai kullum idan safiya ta yi akwai wasu askar da yake yi idan yamma ta yi akwai wasu askar da yake yi na haka ba shaidanin da yake iya zuwa kusa da shi balle ya kamo shi shi kuma wannan mai jin labari ya ji a'a shaidanu na hira tsakanin su ya ce to tun haka ne kawai da sassafe ya koma gida ya ce mata shi shirya man guzuri zan tafi madina in je in same shi in je je tarai ya tsufa sannan ya je ya roƙa ya ce ga tafiyar da na yi na zo ne ka gaya man wani askar kake yi da safe wani askar kake yi da yamma ya ce wannan la'ale ba ruwanka wannan tsakanina ne da Allah ya ce ina gama ka da Allah ka ji labarin da ya faru shi yasa na taho to ga abin da nake faɗi shi wannan an faɗe shi ta wani wuri ba ta maimaita ba yanzu ko kada a sha wahala ya ce cewa nike yi amantu billahi al'azim shine wannan وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى وسمع الله لمن دعا وليس وراء الله المنت... وليس وراء الله منتهى yace wannan shi nake yi so uku da safe shi nake yi so uku da yamma wani wurin aka zo shaidan din ya ga wani kwance yana bacci ɗaya ya ce mai zo mu je mu ji masa mu ɓata mai rayuwa mu ɓata mai abu ɗayan ya matsa ɗaya ya matsa suka dawo suka ce ba zai yi ba aka ce a'a ai akwai wata aya da in zai kwanta yake karantawa in ya tashi da safe yana karantawa wace ce ya ce ai yana cewa lau anzalna hadal qur'an ala jabalin ila akhiri har zuwa ƙarshen ayu wallahu alladhi la ilaha illa huwa menene har dai ƙarshe to su yake karantawa da abun nan ba alhaji ta halin wannan mun maimaita mirara wa tikrara wannan ke nuna muhimmancin mutum ya wani abun da yake tawassuli da shi yana neman kariya in ba haka nan ba shaydanul jin shaydanul insi sai su fitine ka su hana ka jin dadin rayuwar nan kwata kwata har su bata ma ta can na taba ga maka wani mahaukaci ne fa ina aka ce Allah ya tsare mu da sharrin shaydan sai ya ce da na dan da na mutum a'a mahaukaci aka ce saboda me kake ta haka yace ai mutun sharrin shi wata rana ma gara nan na ce din din aka ce me yasa yace shi dan in ka zo da shi da jama'a sa in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai bakka ya falla da gudu shi ko na dan adam ka kwana ci a'udhu billahi minash shaitanir kuma ci abinci tare baka san mugun yana nan tare baka ci ku ci ku sha tare da shi kuma bai son ka ta ya fito wannan saboda haka akwai at-tawassul bi sannan talabul maghfira min Allah neman gafara daga Allah kullum mutum yayi astaghfirullah wa atubu ilayhi idan ka ce kai dogon astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi an ce duk wanda ya wannan istighfarin so daya ka ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi Allah ta ba manzon Allah ya ce Allah zai gafarta ma zunubanka ko sun kai kun hacce ku kai ko ka gudo daga yaki kaga dai maganar yaki wanda ya gudo daga cikin sab'ul muduqat daga cikin abubuwa bakwai masu halakarwa akwai ana yaki da musulmi da wadanda kai ka tsaya ka falla da gudu to kowannen laifin kai za a gafarta ma zunubanka na wannan dalilin wannan istighfari na uku talabuhum min Allah ay azza wa jalla alwiqaya inda zadin na neman da muminai ke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga azabar wuta muna roƙon Allah ya tsare mu daga azabar wuta dan tsarkin sunayensa abun da hudu asabaru ala ta'atillah hakuri akan bauta Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce hakuri kala uku ne ga sunan fasara su asabaru ala ta'atillah hakuri akan bin Allah wa an maharimillah sannan mutum yayi hakuri kuma wajen barin sabo kana ganin wasu na ta sabo kai ka hakura ka kyale su wa ala aqdarillahi al-mu'lima sannan kuma da abubuwan da Allah ya kawo na kaddara masu raɗaɗi kana jin abu na samun ka ba daɗi ana jin raɗaɗi don damuwan da ake ciki kuma mutane su yi haƙuri mai fata Allah tabaraka wata'ala duk matsatsin da muke ciki muna fata musulmai Allah ka fitar da mu daga cikin wannan musiba duk wani matsatsi Allah kai mana maganin sa nan sarkin sunayenka to mutum ya rika yin wannan yana ji a ransa kuma ko ba jima ko ba daɗe Allah zai ba da mafita insha Allah ta'ala abubuwa ba za su tafi haka nan ba idan kai tsammanin ana cikin wahala kuma haka za a yi ta zama abadan ka yi ma Allah mummunan zato kullum ka sa rai duk masifan mutum duk masifar da aka shiga binin Allah ta'ala Allah sai ya bada wata rana ana nan ko mutum na nan ko baya nan ko ma menene sai an samu mafita sai dai ba sharadi bane kai kaga mafitan watakila kai mafitan shine ka mutuma cikin abun kuma Allah ya san abin da zai biya ka saboda shi ina fata ya fito sannan as-sidqu ay fil aqwali wal a'mali wal ahwali mutun ya rika yin gaskiya a cikin maganganunka kai zama mai gaskiya wal a'mal a ayyukanka ka zama mai gaskiya tsakani da Allah kake yin waɗannan abubuwa wal ahwal sannan duk inda ka samu kanka halin da ka samu kanka kada ka ce saboda hali kaza yi ka canza ka tsaya nan dai yadda aka san ka a mutum abu na shida alkunutu alladhi wa dawamu ta'ama alkhushu mutun ya zama mai yawan alkunut shine mutun ya kankan da kai wajen bauta alladhi huwa dawamu ta'ama alkhushu wanda shine mutun ya dawwama kada ka sari istiqama babban abu ce akbarul karama shine al-istiqama mafi girman karamar da za a yi maka shine istiqama ya zama baka dauka da ajewa ka fara yau kayar ka fara yau kayar istiqama mutun ya sare ba zai daina bauta Allah ba har zuwa mutuwa mal khushu'i tare da jin tsoron Allah kuma na takwas ai bakwai al-infaq fi sabilil khairati mutun ya bada dukiyarsa ga duk wani abu na alkhairi wanda ake sa ran za a samu lada mutun ya zama zai iya bada kasan shi a wurin ne ya samu lada alal fuqara'i wa ahlil hajati ga fakirai waɗanda ba su da shi ko waɗanda suke cikin halin bukatuwa na takwas al istighfar neman gafara mutum ya rika yawaita istighfari khususan waqtal ashari musamman ma dai lokacin alfijir ya kusa fitowa sadda ake sahur gab da asuba dare ya kusa karewa shi yasa annabi ya ce Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya haka annabi yake yawaita yin waɗannan in ya zo sujada ma ya yi Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni duka waɗannan abu ne muhimmai li'annahum ay maddu salata ila waqti suri domin su sun ɗauki lokacin sallah har zuwa wannan lokacin har zuwa a lokacin sallah asuba wannan faja'alu ay yastaghfiruna Allah ta'ala saboda haka su ta sallah suna tsawaita sallah har zuwa wannan lokacin kuma suna addu'o'i haka lokacin nan lokaci ne mai tsada kuma yanzu ga abubuwan da za su taimaki mutum ka sa alam ka sa abu daidai lokacin da zaka iya samu karanci ka samu raka'a uku kafin asuban nan ta zo ka yi ka yi istighfari kana addu'o'i fa haula'i su waɗannan mutanen nan lahum asnaful khairati wan na'imil mukim suna da nau'uka daban-daban na alkhairi da za su gani a rayuwarsu nan duniya da bayan sun mutu والنعيم المقيم لنعمومي وأن دسك باسا تفيا سنة ننتتر ولهم رضوان الله سننكم غير ده الله تبارك وتعالى الذي أي هو أكبر من كل شيء wanda samun yarda Allah shine abin da yafi komi girma in aka samu wannan an samu babbar daraja walahumul azwajul mutahhara sannan kuma suna da abokan aure matan su tsarkakakku ne min kulli afatin wa naqsin daga kowane irin aibi da kowace irin nakasa na farko ga sunan jamilatul akhlaqi masu halaye masu kyau sannan kamilatul alkhalaiki sannan kuma ga su da kammalallun halitta in ka sa hannunka kana ganin kirjinta ma shine madubinka kai ma haka kake madubi gare ta kowa anan yake ganin fuskar sa ai ko wannan abu za a babban babban abu rabi'an qala Allahu azza wa jalla nan ba na hudu na ƙarin dalili na cewa waɗannan qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige-rige zuwa ga samun wata gafara daga wurin ubangijinku tabaraka wa ta'ala ku yi rige-rige kowa ya aikata abin da zai iya ai tsere ai rige-rige wajen samun wata irin gafara daga wurin ubangijinku tabaraka wa ta'ala wa jannatin da wata irin aljanna da za a ba ku ardu hassamawati wal ard wanda fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa uiddat lil muttaqin wanda aka tanadan ma masu tsoron Allah kun ga wani sahabi ai da yaji wannan kawai aka yace aljanna fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa annabi yace masa i yace bakhin bakhin bakhin aka ce me yasa kake cewa bakhin abu yayi yayi daidai abu yayi me yasa kace haka yace so nike zama ina daga cikin wanda za su shiga aka ce kana ciki ya ce aka ce yana rike da dabino yana cewa bari ya cinye dabinon ya ce kai idan na tsaya rayuwa ta tsawo da ni har sai na gama cinye wannan dabinon sannan in samu waccan aljanna rayuwar nan ta yi man tsawo ya shiga ya ta faɗa aka kashe shi da ka zo dutsen uhudu yanzu kana zuwa za ka ga wannan anas bin nadar za ga gashi na an ce ma ga kabarin sa shi ware ma yake ba sai ka je can cikin inda duk da su ma wadancan din sai ka shiga wajen fulawa fulawan nan lambu lambun nan ai nan suke ruwa ne ya biyo ta wurin ya bubbudo su shine aka dawo da su wannan wurin da aka sa su yanzu amma shi nashi yana nan farko farko wajen dutsen nan kafin ma hau saboda shi aka fara kashewa ya samu aljannan nan da aka gaya masa saboda haka wani lokaci har da rashin sanin ma aljannan nan da ba mu yi ba ba mu karanta littattafan da suka yi bayanin aljannan ba sosai ba mu karanta wanda suka yi bayanin wuta ba sosai ƙur'anin ba ma ganewa shi ke sa ba ma kwaɗayin aljannan sosai ba ma tsoron wutan sosai muna ganin kaman wasa ne ake yi su ko da suka gane ina alladhina yunfiquna fis sarra'i wanda suke ciyarwa a lokacin wahala ana suna cikin wadata da wadatar su da wadata suna ciyarwa kaga yanzu misali ko nan markazin wanda suka ba mu uzuri suna da yawa har ma na ce a daina ba da uzurin a bari kawai kowa zai ce ma malam da dai ina ba da kaza ina ba da kaza amma tun da covid ya zo yanzu a yi haƙuri kawai matsalolin sun yi yawa yanzu wanda suke ba su da aiki kullum a gida sai sun zo roƙo don haka ba mu iya ba da ci gaba da ba da wannan abin ce ba komi Allah ya ba mu mafita wanda suka ba da uzurin nan suna da yawa kowa ya ce ai tun da wannan abin ya zo tun da su yanzu matsatsi yanzu gida ma a zo roƙo ina a zo roƙo don haka ba za a iya ba mu ne end result a ƙarshe mu ne mu ba a iya ba za a ma to sai a daina ma ba da uzuri kowa ya ci gaba da zamansa kawai abinda muka ɗauka Allah shi ke rike da komi shi ke rike da tafiya shi ke rike da mu to lokacin kafin wannan ta zo ita covid-19 ɗin ta zo lokacin da aka rufe boda haka nan muka zo 'yan kasuwa nan su ma ana samu a zo ranar laraba a samu dubu sha biyar a samu dubu aka koma ana samun dubu hudu da aka zo nan wata rana aka ma samu dubu uku da tsiya daga ashirin an dawo uku shi ma da aka zo aka yi magana mai jawabi ya tashi ya jawabi ya jawabi sai aka ce su ba sa lura da abubuwa ne su ba su san an kulle boda ba boda da aka kulle ita ce mu har ta taba mu ma mu ma an kulle boda saboda karatun mu dan an kulle boda ya zama matsala ta sau da haka kaga matsaloli har mai sai da kwakwa an zo an zo makaranta bai iya shi bata biya kudin makaranta ba an zo an ce baki biya kudin makaranta ba baban ya aiko ta yace malaman su ba su san an kulle boda ba mai sai da kwakwa an mai alayyahu an kulle boda in kaje eh ban ji ba ashe kafin ma wannan bodan ta zo ciki ba ma boda can nesa ba da sai kaje an kulle za a kulle ka cikin gida ma ba boda ba ga ka a kulle gida in ka fito ga ragama ta aga daga nan mutum ba sai komi ne da wanda ayi magana ce kai yanzu fa corona ta hana komi in an magana corona ta bata komi corona ta yi komi mai kaya ya linka shi sau biyar bayan tuntuni ya saya dalili yanzu corona duk jalinka to balle yanzu a fili da kai magana dala ta koma kaza har mai alayyaho ya san dala ta canza shi ma dala ta canza alayyahon naira hamsin yanzu sai mai da shi kamar na naira goma ya amma in za ka sai na abu duk komi dala ta canza kowa dala ta sami ta ya ka gani to ƙur'ani ya maganan nan ya san duk abin da zai faru su bayan yunfiquna aifisar ra'i lokacin wadata su yi wabban ra'i da sanda aka shiga cikin matsatsi ma ba sa dena ba sa dena wal kazimin al masu damke fushi suna kame fushin su idan aka bata masu rai aka yi masu ba daidai ba suna sane sai su cije su kame fushi ba sa nuna fushin su wal afina anin nas sannan kuma masu masu yi mutane afwa idan an masu ba daidai ba an gaya masu abin da ba su so ko an masu aikin da ba sa so sukan yi afuwa saboda su ma suna son Allah ya masu afuwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu kyautatawa idan mutum ya kai wannan matsayin na muhsinin an ce yana da hanyoyi wajen guda goma sha ɗaya wanda in Allah bai ji bai mai rahama ta nan ma zai mai ta nan in bai mai ta nan ba zai mai ta nan ku karanta cikin wancan littafin nan aqidatu sahawiyya kaga yayi bayani matsayin muhsini na a wurin Allah babba ne shi yasa kullum muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin muhsini inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun saboda haka musu zama cikin nan babban abu ne wal ladina idza fa'alu fahishatan su dai waɗannan sifan su idan suka aikata wani abu mara kyau alfasha ta bayyana ko ta boye aw zalamu anfusahum ko suka gano sun cuci kansu ga abin da ya kamata su yi dan su amfanar da kansu a duniya da lahira ba su yi ba zakarullah sai su tuna da Allah tabaraka wa ta'ala fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi Allah ya fi masu zunuban nan da suka yi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu wanda ke gafarta zunubai sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan istifhami ne wanda ke nuna ba korewa babu wani babu kama a ce wane ne mai gafara zunubai zai gafartar da zunubai ko in an yi zunubi ya gafara babu shi illallah sai Allah kawai Allah shi kadai ne bayan Allah nan walam yusirru ala ma fa'alu ba su cije ba akan abin da suke aikatawa mutum yana ba daidai ba a yi masa nasiha a gaya masa a gaya masa duk abin da za a gaya masa ba zai bari ba sai in Allah ya so shi da rahama zai wannan in bai so shi da rahama ba za a bari ba shi yasa wancan malami Sheikh wannan Muhammad Dariq ne naman ta cikakken sunan shi yayi littafi yace al musirrun ala al halak kaga masu dogewa akan banna suna sabo suna yin laifuffuka suna nan akan waɗannan halakakku ne suna nan akan halaka ba za su ba za su abin nan ba sai sun gane saboda haka suna wannan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun basu doge akan abin da suke aikatawa ba suna sane suna yin ba daidai ba tuba suke ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan ba su da wani sakamako face rahma daga wurin ubangijinsu sakamakon su shine maghfiratun min rabbihim suna da aljanna ai gafara daga wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa jannatun sannan ga aljannoni da za a ba su tajrimin tati al-anhar waɗannan koramu suna gudana daga ƙasa zuwa sama sannan kuma babban albishir shine khalidina fiha za su dawwama cikin an shiga ba za a fita ba har abada kai wannan ma'ajarul amili ma dalla dalla dan masu aiki waɗanda suka yi aiki suka yi aiki tukuru madalla kun ga da wannan ba ya nuna mana cewa ba imanin kawai a zuci bane ba aiki dole sai an yi aiki imanin ko ya shiga cikin zuciya yana nan kaman a tsugunne yake dan kadan ne sai in an kama aiki ana ƙara aiki yana ƙaruwa yazidu bi ziyadati ta'ati sannan wa yanqusu kuma bil ma'asi in ana zunubi raguwa yake in ana da'a ƙaruwa yake saboda haka su waɗannan haka suke aiki kawai aiki suke tukuru ya fito fi hadhihi al-aya a'malun azima a cikin wannan aya dai akwai ayyuka manya-manya wa sifatun karima da sifofi masu daraja li ahli taqwa ga masu tsoron Allah nan da ake magana ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato su bayan ya umarce su da cewa su yi sauri su yi gaugawa ila magfiratihi zuwa ga gafararsa wa idraki jannatihi da kuma samun aljannarsa da yayi magana allati a'addaha lil muttaqi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tana da masu tsoron sa muna roƙon Allah ka sa mu ciki wa hadhihi sifatu ala nahwi al-ati waɗannan sifofi ga sunan kamar haka yadda aka jero su na farko al-infaqu fil usri wal yusri wato ciyar da dukiya a ciyar da dukiya a lokacin da ake cikin tsanani ko sadda ake cikin sauki wa shiddati warrafa ko ana cikin tsanani ko ana cikin walwala a ciyar da dukiya ina fata an gane wal manshat wal makra mutun yana cikin jin dadin sa yana cikin annashuwarsa da lokacin baya so ko ko yana cikin matsat ba dadi ko da dadi ko ba dadi wa sihhati wal marad sannan da lafiya da rashin lafiya abu na biyu kazmil ghaizi wa adami izharihi kame fushi da rashin bayyana fushin ko amma ba daidai ba ka cije kai hakuri wa sabru ala muqabalati almusii ilaihim da kuma wato mutun yayi hakuri wajen fuskantar wanda ya muna na masu sukan yi hakuri mutun ya muna na masu ba sa cewa in kai mana in ka ci tuwo da mu miya ka sha yadda kai mana zamu rama ko ko sama in mutun yayi ma ɗaya kai ka ce sai kai mai goma wannan ba daidai bane fala yantaqimuna minhu ba sa ramawa in an masu abubuwa suna da ikon ramawa sai su kyale abu na uku al'afu an kulli man asa ilaihim bi qawlin aw fi'lin sukan yi afuwa ga duk wanda ya saba masu ta hanyar magana ya gaya masu maganan da basu ji daɗi ba su kyale shi ko ta hanyar yayi ma aiki gaba ɗaya mare su koyi masu wani abu mai kama da ma'ana sai su haƙuri na hudu zikrullahi wa ma tawa'adahu ay bihi al'asina ai wato abinda ambatan Allah da kuma abinda Allah ya tanada ga masu sabo ga can su masu ambatan Allah ga dalilin abinda za masu kuma wanda suke sabo ga abinda aka tanadan masu wa wa'ada bihi almuttaqina fa yas'aluna almaghfirata lidhunubihim ga kuma alƙawarin da yayi ma masu tsoron Allah ko saboda haka fa yas'aluhu ai almaghfirata lidhunubihim sai su zo abun nan ba yayi ma masu abin nan ga alkawarin da ya yi ga masu sabo ga kuma abin nan to su masu takawa sai su rika roƙon Allah ya gafarta ba su in sun yi ba daidai ba na'am almubadaratu litawbati wal istighfar ana nuna mana gaugawan tuba kada mutum yana yin ba daidai ba ya gane a ce mai ba daidai bane ya ce ba komi nan gaba in nayi settling ko in nayi kaza zan tuba yaushe ka sani yanda za a yi an ce wa mutum ba zai la ya juzu lahu ta akhirat tauba bai halatta mutum an yi akhirat tauba ta jinkirta tuba ya ce ya ce ba zai yi ba ya ce hatta ya hadiya ni lahu ba zai ce haka nan ba wala ya qulu hatta ya hadiya fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa tams al basira mutum ya ce ba zai ba abu ba sai Allah ya shirye da shi wannan yana daga cikin alaman tabewa da kuma gogewar basira Allah ka tsare mu na biyar ay na shida adamul israri ala dhunubi wal istimrari alaiha kada mutum ya doge akan zunubi ya cije akai ana gaya masa ba daidai bane ya sani ya ce shi dai yadda yake so din nan haka zai yi ba daidai bane bal tabu an qaribin nan take suke tuba in an gaya musu ثم بين الله تعالى عز وجل جزاءهم على عمل هذه الصفات sannan Allah ya bayyana mana sifofinsu wannan sakamakon da za su samu akan waɗannan sifofi shine magfiratun min rabbihim za su samu gafara daga wurin ubangijinsu wa jannatun fiha min na'imil muqim min an-na'imil muqim ga aljanna wadda za su samu ni'ima wadda take dawwamamma ba ta karewa ai ciki ma la ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba nasu ne Allah ka samu ciki wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar sannan kuma ko a zuciya mutum bai taba tunanin wannan ba ka duba tafsir wannan wannan tafsirul qur'an al-azim na ibnu kathir da kuma tafsir karimur rahman da karshe khamisan shine wannan ai wannan gajere ne zai yi qala ta'ala إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم daga cikin sifofinsu na biyar na ƙarshe aka ce masu tsoron Allah innal muttaqina fi jannatin wa uyun wato masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna cikin aljanna waɗannan sannan da marmaro ruwa ko ta ina ko ta ina kun ga can ma baya ba sai da aka waje waɗanda suka halakaku ba su waɗanda suka ce wani abin nan ma su fi gamratin sahun su suna cikin rudu ne sun shiga cikin wauta ta hauka ma gamra mutumin da zai ga ko ganewa bai yi da kwakwalwa haukan shi ne kawai aka ce za a saka masu da sakamakon wuta mai tsanani to masu tsoron Allah su ko ga nasu kaga ga waɗancan fatin ga waɗannan akhirina ma atahum rabbuhum suna riko za su karbi abinda Allah tabaraka wataala ya ba su ko ko sun karba duk abinda aka gaya masu na bin dokoki sun bi sun kyautata dan haka za su zo su ma lahira su an shi sakamako mai kyau innahum kanu qabla zalika musinin yanzu sun zo lahira za a ba su abinda Allah ya tanadan masu na kyaututtuka har da tuhufat za a ba su kafin masu shiga aljanna ai ko a ce ga wasu take away special abu an tare dan masu wanda Allah ya ce a basu mala'iku su zo su yi masu maraba da mannan shi mai tsaron ridwan mai tsaron gidan aljanna ya zo da sauran mala'iku a yi bikin girmama su tukunna ga kyaututtuka daga Allah sannan kuma a je a nuna ma kowa gidan shi Allah ka sa muna daga cikin su kamar yanzu ne fa yanzu kadiba fa ranan da za a yi wannan koda kaman wasan kwaikwayo kadiba yanzu za a yi passing out a NDA mutum da can ba ma da can ba ka'ida yanzu ne za a ce an baka katin da zaka raba daidai mutane kaza naka yan uwanka kowa na shiga yanda za su amma za a je ai fanke a soya kaji ai wane ne ai wane ne har da masu bukin din shi ma yan mata sun ga cewa shi zai gama NDA zai fito daga na ya zama mai kuɗi saboda haka yan mata su ma su yi fanke su tura da kaji su tura courtesy of kande courtesy of delu courtesy of wacece wai wacece kande a familin mu a ce kai dai ci kaji da fanke kawai wasu yan mata ne nan duk suka rubuto baka san su ba saboda in ka fito sun yi kamu saboda zai fito daga nan ana murna ana jin daɗi ana gani ana ta buki a gama ya ɗauki hotuna ya komi da komi ya komi bayan nan list ya fito cewa kowa an yi posted din shi wuri kaza an gama to nan duniya kenan kowa in an yi wannan za a yi ta masa murna to lahira fa a ce an zo an yi kwamba an tsaya a kofar gidan nan gidan aljanna an ce ga wani ruwa nan ya fito ku sha ku yi wanka na wanda kuka sha ya wanko dattin mugunta da bakin ciki da hassada da ke cikin cikin mutum yanzu kuma wannan na baya a yi wanka shi kuma ya wanke duk dattin zunubi sannan a shiga gidan mala'iku su zo a yi bukin tarbakku sannan ba haka na gama ce ga wasu abinci special take aways ne daga wurin Allah ya ce a raba ma 'yan aljanna sannan yanzu ga mala'iku kowa an wakilta za su kai ku su nuna ma kowa gidan shi sannan kuma za a sanar da ku ranar da za ku je ku gaida Allah ya salam ya salam muna roƙon Allah ka samu daga cikin wannan kada wannan abin ya zama iya kashe labari a wurin mu za su karba kanu qalilan ga abin da suka yi suka samu wannan matsayin kanu min al-layl su kanu yahja'una ne qalilan min al-layl suna kwanciya ne kawai lokaci kaɗan na dare suke kwantawa ba sa kwantawa kaɗan ne daga dare ma ya haja'un kanu qalilan min al-layli ma ya haja'un kwanciyar da suke da daddare kaɗan ne duk yadda suka kwanta ya sun kukuta da daddare sun samu sun tashi sun yi karanci raka'a ɗaya ta wutiri ko ba su yi ko ɗaya ba sai sun yi wannan kafin sallah asuba qabil ashar sannan kuma lokacin sallah asuba daidai sahur ba sa bacci sannan sun tashi yastaghfirun suna neman Allah ya gafarta masu istighfari suka azkar suna tasbihat suna wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum sannan a cikin dukiyarsu kuma akwai hakkin da suka ware suna badawa ga wanda ya roƙe su da wanda ma bai roƙe su ba sun gane yana da bukata ya tambaya ba a bashi ba ya tambaya su bashi ya yi shiru sun ga alama sun ga rigashi sun ga kaza ko suna sallah a masallaci ɗaya sun gan shi sun ga abubuwa ko ta masifa ta faɗo mai ga ta nan ana ganin dole kai ma mai ƙarfi kaji to wai yanzu misali idan ka ce to kai da kake da ƙarfi sai ka ce yanzu dalilin covid-19 ka daina komi kai kadai kanka ka sani to wanda su kuma wasu kai ka ƙarfi ba ka ji labarin an kai su makabarta in kai yanzu matsalan tana baka tsoro to wanda shi dama shi kawai kullun shi hands to mouth yake ba wanda bai iya fita sai ya nemo bai iya komi kullun ran da bai fita ba ran nan fa a bypass muna karatu ina firi huduma na tambayi wani na ce kai yanzu shekara ka nawa ya ce shekara shi hamsin da uku na ce yanzu in ka zauna kwana bakwai baka fita ba kawai kai kwanciyar ka a cikin gida me zai faru ya ce wallahi ko kwana ɗaya in bai fito ba masifa sai ta fara gidan nan ran nan na kyale shi na koma na tambayi wani mai shekara saba'in da hudu da tijo na ce mai allaji yanzu in kai kwana biyu baka fito ba kai wata uku ma na ce mai shi ya ce malam aka yi wata uku ai sai dai a mutu ce wallahi ba zai yi ba ba zai yi ya za a yi ma to ya ce ya za ka fitan maya aka kare to ya ka gani to wanda shi kuma yake tankololuwa wanda yake da abun nan ya ce shi ma bari ya tsaye da saboda ya ya zuge aljihun shi saboda wannan masifar ta abun nan to wanda shi dama bai da komi fa saboda kullun ka rika auna kanka da da wani ka suranta in kaga kanka kaga wani cikin masifa ka kaddara yanzu da kai ne nan ciki ya za ka yi wani ana cikin hakan za a turo mai rashin lafiya ya kai ga shi mai gidan kwance ƴaƴan kwance kusan duk gidan kusan ba su da lafiya ba yadda za su sai dai a yi ta cin ciwon a cikin ɗaki a gajin Allah ya sa an samu sauƙi fa biya in ba samu ba shikenan waje wani ya mutu to sai ka auna shi yasa aka ce in ka ga wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa kada kai mai dariya in kana iya yin wani abu kai in baka iyawa ka gode ma Allah ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin min ibadihi eh wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ko to sai ka faɗi haka nan aka ce in kai wannan addu'an sadaka ga wanda aka jarraba kai wannan addu'an kai Allah ba zai jarrabe ka da wannan irin masifar ba ka sha على أي حال للسائل في هذه الآيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين أتكين ودنا آيو يسوما أكوي أيوكا ديوا دقتكين أيوكا ما سطورا الله وصفات كريمة وهي نفرق الإحسان في عبادة الله كوتتاوى وجنبوتا الله والإحسان إلى عباد الله سننكم دكوتتا مباين الله yanzu lokacin da muka yi tafsiri can da aka ce ilallazi da aka yi maganan wanda za su tsira a lahira muslih mutane gyararrun bayi aka yi suratul anbiya ko aka ce su min ibadina salihin bayin mu ne nagartattu aka ce ya za a yi ka zama bawa nagartacce shine kai bauta Allah tsakaninka da Allah kai saboda Allah ka bauta ma Allah shi kadai kai da shi da ikhlasi na biyu bayin Allah kuma ka kyautata musu shikenan da in kai wannan na biyu salatul layli sallar dare addala alal ikhlas wadda take nuna saboda Allah ne saboda da dare ba mai jin ka kai kadai ne kowa na bacci kai ka tashi in ba dan saboda Allah bane ba za ka yi ba wa tawatu alqalbi wal lisan da kuma dacewa zaka ga zuciya ta yi daidai harshe ma yayi daidai fa kana min nawmihim ay fa kana nawmuhum bil layli qalilan ya zama na baccin su da suke da daddare abun nan ne kada ka bari wai sai masifa ta same ka sannan ne za ka yi ta'adda duk da haka din ma ka da yi kokari tun da ka gane Allah kawai za a roƙa ba ka tafi wurin bokaye ba ka yi addu'an nan ka kira sunan Allah shi ba babban abu ne kai ta addu'a kafin abin ya zo kuma zai iya yiwa kai ta roƙo abin ya daɗe bai zo ba duk da ɗazo wani ɗan uwa yana ba mu labari ya ce wani da suka je ka'aba ai an je aikin haji da shi ne muguntula sunan dan hadda suna ya faɗi ya je ya ji wani malami na wa'azi yana cewa bayan Allah mu yi addu'a a yi roƙo amma a daina gaugawa kana tunanin da ka roƙa yanzu ka samu yanzu annabi Musa ya yi ya roƙi Allah aka ce an anshi addu'a amma sai bayan shekara arba'in ya samu sakamako shi da ya ji haka sai ya zambur kawai ta ce tafi wurin Ka'aba ya ce a Allah ni gani ni ne na zo ɗazu na roƙe ka na roƙe ka bukatun nan ni ba annabin Allah ba ne Allah ni dai ka bada nawa yanzu ni ya ce wallahi shi ba annabi musa ba da ya faɗi sunan shi har da garin su ya ce shi shi ne wane wane ɗan gari kaza ni ne na zo ɗazu na zo ka'aba allah ni ba annabi musa ba ne wallahi ni ba zai iya haƙuri a wannan a ni dai a bani yanzu to kaji bai zan kuma yi wata ila cikin abin da ya roƙon har akwai mutuwar shawari ba bai sani ba ba a yi wa allah shi shigi to wannan shi ne abin nan ba a yi a istighfari a yi al-istighfaru bil asari قبيل الفجر كينان كسد فتو الفجر فقد مدوا صلاتهم الى صار سندوجي سنا تعدى سنا صلى زوا لوكتين ابن ندين ثم جلسوا في خاتمة قيامهم sannan suka zauna a ƙarshe sun yi ta sallah sun yi tsawai ta sallah sun yi ta sallah har zuwa lokacin alfijir kaga sun tashi da wuri suna ta sallah suna ta sallah ba su ƙara kwanciya ba har lokacin alfijir ya zo sannan suka zauna kuma a ƙarshen kiyamun lailin su kuma bil laili wa yastaghfiruna Allah suna neman Allah gafara abu na hudu al-infaqu 'ala al-mutajina ciyarwa ga mabukata in ka dara mutum ko da farin dabino ne raba ka bashi shi ma rabi ai a ummul mu'minina ka tace ka kare annabi ne yace mu kare kanmu daga shiga wuta ko da da farin dabino ne yaqbaluna ay yatlubuna minan nasi suna nema daga wurin mutane ai wallazina la yasalunahum da wanda ba sa nema allazina yatlubuna minan nas wanda suke neman mutane su ba su da wanda suka yi shiru waɗannan su ne ƙarshe wa hadhihi sifatul muttaqin wannan ita ce sifofin masu tsoron Allah allazina adkhalahumullahu aljannat wanda Allah ya shigar da su aljannoni mustamilatun ala jami'i asnafil ashjari wal fawakih wanda wannan aljannan ta tattaro dukkan nau'uka na itatuwa kala daban-daban da kayan marmari وعلى العيون الصارحة sannan bayan haka nan ga ruwa marmaro da suke gudana masu daɗin sha tushrabu minha tilkal basatin wadai tashrabu minha tilkal basatin waɗanda wannan lambuna suke shan ruwan nan suna ba radda za su yaushi ko su bushe a ce ba ruwa wa yashrabu minha ibadullahi almuttaqun sannan kuma bayin Allah masu tsoron Allah wannan ruwan suke sha kaga irin ruwan da ake sha a aljanna ruwa ne na musamman kuma da shi ake ban ruwan itatuwan da ke aljannan ruwa ne na musamman ma nan ba da ake basu ban ruwa da ruwan kwata har lambun ruwan kwata wane ne ruwan kwata can ruwan na musamman ne musamman da shi ɗan aljannan ke sha da shi ake ban ruwan itacen wurin saboda ƴaƴan itatuwan su ma su zama babu wani jagwalgwalo jagwalgwalo a ciki wa hadhihi namazuj wannan misalai ne kawai muka kawo amsila min sifatil muttaqin ba iyakarsu kenan ba suna da yawa wa hiya kathiratun fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan suna da yawa a littafin Allah kuma suna da yawa a cikin wato sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to naktafi bi hada sai dai an tsawaita ayi hakuri abun ne an hawo ta gaban in ba kai kan wata gaba ba sai abun ya zama bai ya zama kaman tulu ne bai cika ba gulugulu na'am naktafi bi hada ko سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين